أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أعتق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar laraba ne wuni na goma ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1445 muna fata wa bangiji ta ala ya agaza mana Allah ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma dai santa da mu kuskure idan mun yi muna roƙonka ya ya Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ka samu daga cikin bayi da kake karɓar ibadunsu a wannan wata Allah ka samu cikin wayanda kake yafewa kake wa gafarar kurakuransu Allah ka samu daga cikin wanda kake yantawa ga shirya Allah madaukakin sarki cikin kaddarawarsa ya mana ni'ima da baiwa ya sire mana ya ba mu dama dai don samun ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani da ake gabatarwa a wannan markazi mai albarka kuma darasinmu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul sade inda muka tsaya a aya ta 44 yau insha Allah za mu tashi aya ta 45 mun ji irin yadda ubangiji tabaraka ta'ala yayi ta babu labarin bayin Allah daban-daban wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ya kuma ba su ikon cin jarabawar a ƙarshe kuma ya ba su natija maki babba wanda ana karantawa ana yaba musu har tashin alkiyama ya Allah mu maka ba mu ikon cin jarabawa a kowane lokaci idan makalli ayoyin da muka karanta a baya aya ce wanda kowace ayoyi ne waɗanda suke nuni da yadda Allah maɗaukakin sarki yake taimakon bayansa muminai yadda yake tausaya musu yadda yake agaza musu yadda kuma a duk lokacin da suka ci jarabawa a ƙarshe sai Allah ya ba su tubuci muna fatan Allah ya sa mu dace da irin waɗannan alkhairai mu ba haka yau za mu ci gaba tarihin bai kare ba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa mana wazkur wazkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar yaqulu tabaarak wa ta'ala mukbiran an fada'il ibadihi al-mursalin wa albiyaihi al'abidin ubangiji ta'ala yana faɗa yana mai ba da labarin dangane da bayan shi masu farala su ne annabawa da kuma manzanni waɗanda suke allah madaukakin sarki ya aiko su masu ƙoƙarin ibada wanda suke da matsayi da daraja a wajen allah madaukakin sarki allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wazukurka ambatawa al'ummaka labarin ibadana waɗansu daga cikin bayinmu wanda suke manzanni ne kuma annabawa ne daga cikinsu akwai ibrahim kalilin rahman alaihi salam annabin allah ibrahim al'ummar duniya gaba daya waɗanda suke kowane addinai idan an ambaci annabin allah ibrahim alaihi salam sun san waye shi ballantana mu musulmi wanda muke kan addini irin nashi tafarki irin nashi aƙida irin tashi wanda shine shugabannin masu tauhidi amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi annabi ibrahim alayhi salam kuma yana da diya daga cikin yayan nashi akwai annabin Allah isma'il alayhi salam sannan kuma da annabi ishaq amma a nan gurin sai Allah ya tabo shi annabi ibrahim da kuma ɗansa ishaq da kuma ɗan ɗansa ma'ana jika shine yaqub kenan ka tunatar da mutane labarin ibadana bayinmu daga cikin bayi nagari nagartattu wanda annabawa da su manzanni ne daga cikinsu akwai ibrahim akwai ishaq da kuma ɗan annabin allah ishaq wanda aka ce da shi yaqubu alaihi salam wanda shine ma'aifi ga annabi yusuf alaihi salam allah ya ce wayannan annabawa da aka zana dukkansu ulul aidi ne ma'ana ma'abota karfi ne waɗansu malamai suka ce Allah ya ambace su da ulul aidi ma'ana ulul fiqi fi din ma abota fahimta a cikin addini eh mudiba magani annabi yaqub alayhi salam a lokacin da shedan ya zayyana wa ayansa me yasa wai shi baban nasu bai taba amince musu akan dan shi karami ba shine wato yusuf kaga zawa suke yi da maganganu na usulubi na ja hankali ga uban me yasa baba la tabanna ala yusufa wa inna lahu lanasihun baka taba amince mana da yusuf ba kuma kai ka san mu mutane ne wanda zamu iya kula da shi arsilhu ma'ana gadan arsilhu ma'ana gadan yarta'u wa yal'abu wa inna lahu lanasihun yanzu ga ayyuka da biya ko sun taru suna hikima da bayanai akan ya ba su karamin kanar su su tafi tare da shi kamar yadda Allah ya kawo mana isa suka ce ka bar mu tare da shi gobe mu tafi asulu ma ana gadar ka bar mu gobe mu tafi tare da shi kiwo kaga shi ma sai ya iya koyan yadda ake wato takalit din yaki harbi da bindiga irin yadda ake sukuwa akan dawaki a zamiya da haka kuma zai iya yin kiwo ya ta'i waya ya koyi wasanni ne wanda ya kamata a ce mutum yaro a matsayin shi na matashi yana yi suka ce wa inna lahu la hafizuna mu idan mun tafi da shi baba za mu kiyaye shi shine ba shi yake cewa wai an ce kura ta yi na ba tarko ce to in ba tarko me ya ga magana tarko me ya ga magana kiyaye shi in babu wata murfa amma da aka sai ce musu me قال إني لا يذنني قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون kaga sai suka ce ya baba shi wannan wato dattijon annabin Allah Yaqub yace inni la yuzurni an tazahabu bihi wa akafu an yakula huzib ina jin tsoron baku wannan da ku tafi da shi kuma kura ta cinye shi damuwa zan samu sosai ina bakin ciki da damuwar a ce na baku ɗana kun tafi da shi a ce kuma kun zo mun da labarin kura ta cinye shi kaga shi tintini ya gano a wata kulla-kulla saboda ulul aidi ne ma abocin fahimta ne ina jin tsoron in baku shi ku tafi da shi ku zo mun da bayanin cewa an takura huzibu an tum anu gafilu kun manta da shi ne sai kura ta cinye shi kaga ya suka kare kansa da shami قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون suka ce ya baba aiko idan ka ba mu shi la ina kana huzibu in har ku kura ta cinye shi duk taron mu duk yanda muke da yawa in muka tafi da shi aka ce la yana kana huzibu wa menene in har muka yarda kura ta cinye shi ke babu shakka mun zamanto mun gafara da yawa kaga wannan abin da nake so mu fahimta shi tuntuni da yake mutum ne ulul ain ma abocin fahimta ya gano akwai wata kullakullar da suka tsara in har muke da kura ta cin shi duk yawan mu ai mun zama yan asara haka suka ce kuma a lokacin suka tafi da shi kawai damar shaidan ya raya musu ai duk gidan nan ba wanda ake so sai wannan karamin karin nan yanzu kawai idan kun samu kun fito da ce ku yi yadda za ku hallakar da shi ya zama baban naku baya gani shi sai ku kaga sai a ce sai ya waye gari lokacin nan zai su kaga shi dan mugu ne ko a cikin gida uwar ku ɗaya baban ku ɗaya sai sai a muku wani makirci ku zama to kuna gaba da juna ko a ware wani a rika yi da shi ko a tsani wani shi yasa sai kaga tsakanin musulmi da musulmi dan uwa da dan uwa ciki ɗaya amma kawai ba jituwa wallahi ce ɗane ba ga maciji kaga tafiya suke da shi kawai wala ba za habu bihi wa ajma'u فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب Mm.
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون lokacin da suke gamu a gurin kiwo ga su ga ɗan uwansu nan sun fito da shi kawai sai suka ce kawai mu kashe shi mu kashe shi wajen wa abikun wata kunun ba da ya kamar salim ya kan wajen abikun idan mun kashe shi kaga sai ya zama baban ba wanda yake gani sai mu dole ya so mu ayi waya ba sun san abin da za su yi ba da kirki ba suka ce wata kunun ba da ya kamar salihina bayan nan sai mu tuwo mu zama mutanen kirki ashe sun san yanzu ba abin kirki za su yi ba shi kenan ta ta zama wani mai hankali a cikinsu ya ce a lataka turuhu wa alaƙo bi gabatar jim mu kashe shi kisan gilla a ba daidai ba ne yanzu mu samu wata tsohon rijiya wanda fatake suka zawa su ɗauki ruwa su sha sai mu jewa shi a ciki kaga idan muka jewa shi a ciki in ya mutu rijiya ya fara ya mutu inda rai in wasu fatake sun zo ɗaukar ruwa ne su tsunto shi a ciki kaga sai su yi gaba da shi kaga mun huta ne dama ba ma son ganin shi ne a gida ubansu da yawa amma da bai da shi ɗan ya ciya musu makirci kun mutanen kirki ne ɗiya ne na annabawan Allah wannan makircin shirin ne kawai kuma suka Allah ta halarci lokacin da suka tafi wa aka mawa an yi jaru fi ga yamatul jum sai suka yi tarayya suka yi haɗin baki da haɗin kai da yarjejeniya kowa ya yarda a jefa shi a cikin wannan makiki ya rijiya kuma suka jefa shi amma lokacin da suka ɗauke shi za su jefa shi a rijiya suna gama jefa shi sai Allah ya ce wa wa hana ilahi muka ba shi labari muka mashi wahayi muka ce ka kwantar da hankali ka karka damu la tunabbi annahum bi amrihim hadha wata nan kai da kanka zaka ba su labarin wannan abin da suka ba a lokacin ma ba su san kai ne ba haka tun daga ran nan aka yi masa wahayi muna magana ne a sura mai yawan jaraba ko ba a yawan jaraba ba jarabawa yau muna labari akan ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ne shine annabin Allah Yusuf alaihi salam wanda ke ɗare da annabi Yaqub akwai ta rabar annabi ibrahim akwai ta annabi isaka yanzu sai muke magana akan ta yusuf tunda allah ya ce ka ambata musu labarin bayi na nagari to yanzu ana nan yana cikin rijiya allah ya kada shi bai yi rauni ba bai ji ciwo ba bai sha ruwa ba bai shiga halin kakana kayi ba sai ga waɗansu fatake sun zo suna neman su sha ruwa wata kwamba ta ayirin wato mahayara kuma kawai yanzu suka ɗauki guga suka saka a cikin rijiya to ka san bahaushe ce wanda ya faɗa rijiya da abin da gani mai zai sai ya kama ko kawai suna suka rijiya kawai sai shi ya kama wadda guga tafi ya rike وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه Allah ya ce sai ga sayyaratu fatake ko waɗanta wasu kumba sun zo fasar wari da su suka saka gugasu a cikin rijiya fada radarwa shi kuma sai ya kama gugar ya rike lokacin da suka janyo gugar wanda ya dawo guga yana tsammanin zai ga ruwa kawai sai ya ga wani yaro mai ɗan karen kyau قال wanda ba a يا yaro mai kyau.
بشرى هذا غلام sai kuwa ya ce ya bushira albishirinku ya kuwa bakan tafiya me ka samu ya ce haza gulam wani yaro da na tsunto kuma yaron wallahi mai kyau ne ya ce duk duniya ba mai kyau irin na shi kun san annabi yusuf ba ba mai kyau irin shi a duniya ko sai dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bushira haza gulam ya ku yan uwana albishirinku wallahi allah ya sa mun tsinci da wannan yaro ne matashi gashi a cikin rijiya وأسروه بضاعة ai lokacin da su wancan yan uwan Yusuf suka ji wancan yana kiran yan uwan yana cewa na sami yaro sai suka zo da gudu kuma da suka zo suka sai da shi eh sun saka shi rijiya yanzu an tsinto shi kuma suka ce wai bawansu ne ya gudu ya fada rijiya amma tun da kun tsunto kuna so bari mu siya muku shi sai ku sai da shi shi ne watsaro bi ba suka sayar da shi da wa- sayarwa irin ta walakanci in za a sayar da bawa a lokacin amuliyar da shi ya rubuta kawo ka jika hamsin ma ku sai da shi ku kawo hamsin وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من kaga الزاهدين gashin ɗa ne amma sun mayar shi karkashin bauta da ɗan kuɗi kaɗan suka saida shi a matsayin wata kadara wa sharahu bi samanin bakisin da rahima ma'aduda suka sayar da shi da wani ɗan kuɗi ɗan kaɗan wa'ansu ƴan dalaluwa abin lissahi wanda bai taka kara ya karya ba ba irin wannan kuɗi ya kamata a saida shi ba kuma bayan sun gama saida shi yanzu kuma sai aka koma wajen kuɗin ya za a yi da shi wa kanu fihi min az-zahidin da yake mutanen kirki ne kowa sai gaba yana yana gudun cin kudin to kai wani rike a kai dai rike kai ma wani ungo a kai ma rike ni ga marabona da naka kace a ni ma banna so kai ma ci da yake mutanen kirki ne duk yadda shi dai ya shimka musu amma suna tsoron su ci haram wa kanu fihi min az-zahidin suka zama to suna masu gudun kudin yanzu shikenan tahiya ta kai tahiya su ma da fatake da suka je kasuwa suka je kasuwa inda kun san ada ana sai da mutane irin yadda ake sai da dabbobi ko sai ka je wajen bayi mata ga sunan sai ka zaba ka saya sai ka je bayi maza ka Allah ya mana ni'ima da ba a yi mu a wannan lokacin ba a rika cinikin ka kana ji a kasuwa ya ko kun san yanzu wanda ke lokacin ya dawo a ya dawo mana yanzu idan yan kidnawa sun ɗauki mutum ba ciniki yake ba wagana da suke dangwale maza daban mata daban a rika ciniki hala salula suna to kawo miliyan goma kuka bata mana lokaci Kage- haka ake ciniki to wancan lokacin haka suka je suka sashi a dangwali a kasuwa to ayyuka tari a Allah da iko shi sai aka je aka bawa sarki ka yau haka kasuwar nan an zo da irin wani yaro bawa wanda yake mai kyan gaske wanda ya kamata a ce a gidan sarauta yake ka san duk shirwa ya gita ɗan tsakon da zai yi cera ko ana ruwan shirwa Allah ya kaddara dai sai sun sun yi shirin su dora shi akan walakanci kuma Allah ya rufa mishi asiri a kashi eh, wato wata wata hawa tsaki ta komi eh, farin gida presidents nan aka saye shi aka tayi da shi a nan zai rayu a nan zai ci abincin shi a nan zai huta a nan zai ci gaba da karatun shi a nan har zai zama to abin da ya zama wannan kisa ta annabi yusuf tana ba da wato waɗansu abubuwa masu yawa daga cikinsu shi da akwai jarabawa da muka faɗa daga cikin wani akwai shaidan mugu ne wala ya yi makida zai yi haɗa ka da ɗan uwanka ya kyamace ka babu gayar babu dalili daga cikinsu akwai duk yadda allah ya yi duk yadda wani ya so ka shiga cikin wani hali idan allah bai ga dama ba wallahi ba za ka shiga halin kunci ba daga cikinsu akwai rabin keta gida shi ne dai kai daga cikinsu akwai diyan da kake samun kanka a rayuwa karka hudu tsammanin allah maɗaukin sarki zai iya baka wani daraja da mukamin da ya wuce tunanin mai tunani a lokacin daga cikinsu akwai halin ƙasƙanci da mutum zai shiga a rayuwa da wahala baya hadawa wata rana kuma allah ya tsama da shi kaga shi ya samu kashi a matsayin wanda ana cewa a kashe shi har aka samu sauki sauki aka ce a nasa shi rijiya kuma aka nasa aka nasa shi a rijiyar Eh, wai waɗansu masu kisa ta suke ba su nasa shi a rijiya ma dutse yake ɗauka ƙato sai a nasa a ciki tarjamu addu'a za ce ya yusuf sai ce na'am a ce ka yana da bai mutu ba sai dan yace ku kara mishi sai a jibo wani dutse hallo yana cikin rijiyar fa sai Allah ya gotar da shi sai a saka sai a ce ya Yusuf in yace na sai Allah ya kai kyale su karka amsa kyale su da aka ce ya Yusuf aka ji shi bai amsa aka ce ya shi kenan babu shi amma da haka hankalin su bai kwanta ba suka rabe kusan rijiya suna jira su ji an tsamo shi kuma zo su yi bawa su ne su sai da kuma haka suka yi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi kariya har sai da ya kai wannan matsayin da Allah ya kaddara zai samu na matsayin annabanta matsayin manzuri na Allah kai sai da ya dauki minista na kula da tattalin arziki a ƙarshe sai zama shine ma shugaban kasa na duk duniya ko kuma na duk wani kasa gaba da lokaci duk wani kullakullar da makicin bai hana shi kai da zake ba annabin Allah Yusuf alaihi salam shi yasa Allah ta'ala yake cewa wadhkur ibadana Ibrahim ka ambatawa mutananka ya Rasulullah labarin annabin Allah Ibrahim da ɗansa Ishaqa da ji dan wato dan dan shi Yaquba da kuma kamakunnin shi misali idan ba kashi annabi sai mu kawo tunda an ce a ban labarin shine annabi Yusuf dukkan su ulul aidi ma'abota kaifin hankali ne da fahimta masu ilimi ne masu kokarin karfin ibada ne wal absar kuma mutane ne masu lura eh yana so mutum ya zama tura da hankali yana da hangen nesa a cikin rayuwa duk abin da zaki tsaya ki yi tunani in ke zaki aikata ki yi tunani in wani zai aikata ki yi tunani akan abin ki zama to mai basira a cewa da akwai basira mutum ne mai fahimtar abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba mutum ne mai hangen nesa to duka zama abota karfin ibada ne da fahimta da kuma lura da al'amuran da ke kai kawo a yau da gobe ta rayuwa Allah ta'ala ya yarda su ne da irin waɗannan kyakkyawan halaye da kyakkyawan aqida kuma Allah ta'ala ya ce suna daga cikin zababbansa sai Allah ta'ala ce inna akhlasnahu inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar ubangiji ta'ala ce su waɗannan annabawa inna akhlasnahum mu ne muka zabe su Allah ta'ala da kai shi yace shi ya zabi waɗannan annabawa daga cikin annabawa bi khalisatin da wata wato baiwa ta musamman keɓaɓɓiya wanda ba a bai wasu ba na daga cikin abin da Allah ɗauki sarki ba su baiwa shi ne zikirin da tunanin abin da zai zo bayan mutuwa duk mutumin da Allah ya fasa baiwa sai ga duk abin da zai yi to sai ya huta ka sallah yana a ciki duk wani tsari da zai fuskanta a gaba sai ya yi tunanin to mene ne makomar abin wannan a ranar tashin alkiyama a wajen Allah saboda wayannan bayan Allah Allah ya keɓance su da wata baiwa shine khalisatin zikirin da Allah ya keɓance su da tunanin al'amarin da ya shafi lahira abin da ya shafi lahira kullum suna tunanin abin da zai zo a ranar gobe alkiyama wannan baiwa ce ya zama duk abin da za ka yi kai kana tunanin makomar ka gobe kiyama kina tuna me zai faru gaban Allah kina tuna idan kike wannan abin idan Allah ya tambaye ki wata hujja kike da shi kina tuna a ranar tashin alkiyama idan Allah ya dauko sakamakon da zai baki a wannan abin da zaki aikata to wani irin sakamako ne za a baki shine Allah ya kebance waɗannan bayan Allah da shi shine khalisatu zikr da an kebance su da tunanin abin da ya shafi aljanna da wuta hisabi ranar tashin alkiyama da haka Allah ta'ala ka sa mana tunanin lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi zikri hadimul lazata maza Allah yake cewa na hore ku da ku zama kuna yawan tunanin mai rushe jin dadi sabin kace wa ma zikri hadimul lazata ya rasulullah mai ne tunanin abin da ke rushe jin dadi yace musu almautu almautu almautu mutuwa mutuwa mutuwa kullun ke zaman to kina tunanin mutuwa ki sa ta a cikin program ɗinki ki sa ta a cikin lissafinki ki sa ta a cikin tsarinki kada da manto kullun tsarinki kawai bakin shi na duniya a karsa can wanda shi ne zaman ki lafiya a matsayin ki na yar adam saboda kun san mutuwar da ita ba ta sallama ko ko tana ba ta sallama ta ce zan zo ba ta yi ba wanda ake gayawa za ka mutu rana kaza babu yadda kika san kiran salula haka mutuwa take kun san kiran salula duk wanda aka kira shi a salula ya san za a kira shi sai dai kawai ji kiran ya shigo go to haka mutuwa take kawai sai da ta shigo maka wallahi to kiran salula ba ɗaya bane shi an kira ka an kallaka haka ta kai wannan gurbi da shi ba bana dauka ba amma ita wallahi in ta shigo dole ne ka ta tana shigo maka dole sai ka ta sai ka ta sai ka ta sallah kake in ta zo tafiya za ka yi karatun alqur'ani kake in ta zo tafiya za ka yi kana cikin hira da in ta zo tafiya za ka yi kina cin abinci mutuwa ta zo tafiya za ka yi duk wanda ka gani yana yana tafiya a bankasa to fasin da dole lahira kuma an riga an kayyade mishi lokacin amma kun bai sani ba ba wanda ya sani li kulli ummatin ajal kowane mutum daga cikin mutane kowace al'umma kowa an rubuta mishi bakin ka'idar rayuwar da zai a duniya fa idza jaa ajaluhum lokacin ya zo ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la ubangiji ta lace duk wanda ajalin shi ya zo Allah ya ce ba za mu taɓa jinkirta mashi ba ko kimtawa ɗaya don yana mutumin kirki ba za a jinkirta mashi ba yasa sai ga an gudu maka a wani gurin limami yana hudu ba ya sa kai kaga inda dai abin shawara ake ana ya kare liman ya kare ko wani yana karatun alkur'ani sai ga ya sa kai musamman zamanin mai zarar salula da ake gudawa wani yake ba labari wani abokinsu kwanaki dan nan garin ne a doso ya ɗauki kwarje zai zo ganin gida yake jiran gobe a yi salar kuma ya ɗan ɗaukar salar ke ina tsammani ya ɗauko salula ya shiga cikin yanar gizo facebook gashin makon cikin shi ya bude yana laikawa kawai sai aka ga salular ta fadi ashe ya sa kai kaga kwantikin da ya shiga ba sai rike mai akai bai fasa ba damar rike ba yana da salula a rishe yana daddannawa ya tafi a nan gida ya ce ga nan zuwa yanzu zan dauko abin da to kawai sai aka ce na ai wani yanzu yana maro an kai shi irin wannan mutuwar nawa kai shekarun baya an yi wata adadin hukumar ce kuma to ba da tarihin cin abinci suke tare da abokan zaman ta kishiyoyi ne ina jin ko ana cikin cin abinci ana hira lomar da ta dauka ta bai ga bakinta lomar da bata kai bakin bikin nan ta sa kai biya wasu sun kwanta barci kafin gari ya waye sun mutu dan mutuwar yanzu da ake yi wallahi kadai ta isa kana da aya kana da hadisi ta ishe mu wallahi mu zama mun shiga cikin taitaye mu kalki yin zamanin sai kin kamu da rashin lafiya kalki yin zamanin sai an kake likita wallahi biki sani ba a lokacin da mutuwa za ta zo miki a wani yanayi ne abin da ya kamata ki shirya wai idan mutuwar ta dauke ki a wani lokaci za ta wani yanayi za ta dauke ki kina fada da wata kila ita za ta miki wanka kina fada da wata kila ita za ta tsaye miki kai kina fada da wata kila ita za a baika da kafanin ki ta baika a sa miki kullum ki rika tunanin haka mutum ya zama yana tunanin lahira kamar yadda Allah ya ce wa'annan bayan Allah Allah ya keɓance su da wata baiwa shine tuna abin da zai biyo baya shine tunanin lahira tunanin lahira ibada ne annabi ya ce na hore ku ku yawaita tuna wannan mai rushe jin daɗi suka ce waye me ke rushe jin dadi ya ce musu almautu almautu almautu mutuwa eh komin halin da kake ciki in tazo shikenan abin ya tsaya kakakkan ya tsaya ya tsaya to kullum musata a cikin program din mu musata a cikin tunanin mu wannan shine mafita saboda shi komin nisan jiwa in ji malaba wasu kasa zashi ita ba ta da inda zaka je ka labe ba ta da gurin malama dan dan ciki ma bata bari ba lallaba take ta sada da biki sani ba ta shiga dan ta dauke shi sai ki an ce kin yi bari ta dauke shi bata bar dan da ke shan nono ba yana kan cinyar ki yana shan nono in ta ga dama sai ta dauke shi bata bar mai rere ba balle mai tafiya balantana wanda ke har an shiga shekaru masu yawa ko balantana irin mu to da haka kowane lokaci ita mutuwa tana so ka zama kana cikin shiri don ba wanda za a gaya wa ga ranar da za ka mutu wallahi sai dai in ka sha ba kawai ka ji baka nan in ka yi sa ka samu waɗanda suke da addini alin sunna su maka addu'a da annabi ya ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da kuka binne mutum istaghfiru li akikum wa sallu lahu tasbita ku roƙawa ɗan uwan nan naku Allah ya gafarta mishi ku roƙi Allah ya bashi ikon amsa tambaya fa innahu al'ada yas'alu dan yanzu da mai tambayoyi in biki sa baki samu yan bid'a sahala a miki addu'ar da manzon Allah ya ce a yi miki kawai kiga wani tsoho ya zo an ba shi fantara ya yi tohi kina jin shi kuma yana ya amatallah ya amatallah idza sa'alaki malakaini an rabbiki wa nabiyiki faqul lahumu Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wanda ai waka ce kawai yace ya ke bawan Allah ya ke bawan Allah wai idan aka zo aka tambaye ki waye annabinki waye waye Allahnki waye annabinki ce musu Allah ne ubangiji na Muhammadu ne annabina dan Allah yanzu wanda bai san wanda bai na raye yanzu in an kai shi kabari kuma za a koya mishi ya wadi to haka suke wallahi suna nan gada da annabi ya ce a yi kawai dan tsananin tsabar galgal su suki kuma su hana masu yi su yi ka gano su daga can suna amin shi ba da ya karanta abin bai san ba me yace kai kuma ka ce abin zulmatun ba zuwa koka ba duhu kan duhu kenan kuma wallahi duk wanda aka binne a wannan lokacin manzo Allah yace yana bukatar a tambaya mishi abu biyu a tambaya mai gafarar Allah a tambaya mishi tabbatuwa annabi ce fa innahu al'ala yas'alu dan yanzu yanzu nan za a tambaye shi annabi yace ana gama binne mutum wallahi mala'ikun suna shigowa suna shigowa suna shigowa kuma za su ɗauke ki su zaune da ke su ce gafanuki wan sarafuwa wa'inda kusa kaki fa sun fa binne ki adan sun tahi annabi ya ce hatta ya sama'u sautin na alaihim kuma mutaccen nan har sai ya ji ƙarin takin tafiyar wa'inda suka binne shi gasu sun tafi idan kana da mota zaka ji an wa mota ga kista ta kikikikikik to mota ka ce ka rabu da ita wallahi idan kana da wani wundi da yake hawa saboda ana bukatar azuri an hayo wundin azuri shi kina ji za a danna kwantakin shi yayi kikikiki kuma ya tashi kuma wallahi an ce daga nan baki kara hawan shi annabi ya ce hatta su basu har mutum sai ya karin takin tafiyar mutanen balle karan babur da karan mota duk ji zaki rudu-rudu sun tashi sun tsaye sun barki ke kadai yanzu nan ne diplom zai aiki in kina da lisans kina da master kina da digirin digiri ce dakta ce kina da professor a duk wanda bai da amfani babban digiri yana nan a cikin usulun salasa eh in kin je da shi to alhamdulillah in kuma kin je da shi ba akwai matsala ya nan cikin usulun salasa za a miki tambayoyi marar biki kuma ana so ki ga hujja akan ilimi da dalilai ki gama wannan a ce wa man nabi waye annabinki an ce waɗansu mala'iku ma ba sa ma ambata maka annabin sai ce maka me kike faɗi game da wannan da aka aiko Allahu akbar idan ki mutu akan yawa sai ki ce annabi Muhammadu sai su ce miki na'am ki ce rasulullahi amanna bihi wa taba'nahu ma'aikin Allah ne ai mun yarda da shi kuma mun bi shi la ilaha illallah amsa mai kyau ko ba amsa mai kyau ba dukkan amsoshin sai ki cinye sai a ce ki yi barci ki huta sai a bude miki kofar jahannama dan ce ganta sai ki fara yin makarkata sai a ce a kwantar da hankalinki ke da Allah miki dan dogo ke da kika tsallaka ce da kika tsallaka kawai dan ki gari ne ki ƙara imani ki san wutar da aka ce akwai akwai yanzu sai a bude miki kofar jahannama abin subhanallah aljanna bayan kika jahannama da an bude kofar jahannama sai a ce to ga gidanki na a gidan aljanna sai kaje mutum ya ce rabbi aqimus sa'a Allah to a tashi kiyama mana yanzu a ce a haba ke ku aya ko wanda ma a gaba za su zo da dan saura ke dai nauno matul alisa ki yi barci irin na amarya kawai eh kwanta ki huta sai a buɗe miki AC na aljanna ya rika bugowa har ranar da za a tashi Allah ya samu dace da wannan to wannan yana daga cikin abin da mutum zai rika ya ji yana tunawa yana shi'uri a rayuwar shi kullum ga kina wata rana an je an binne ki an watsi ga kina ana miki tambayoyi ga kina an tsaya ana miki sallah dan abu ne wanda yake ba makawa ba makawa ba makawa wallahi kullu nafsin za'iqatul maut kowanne mai rai wallahi sai ya da mutuwa ka kusan duk abin da ka an ce za a ɗanɗana ai akwai akwai ɗayan biyu ko wa in ma ya ɗanɗana za a ɗan karar daɗi ko kuma za a ji akwai matsala kullu nafsu za a yi kitar mot Allah ce kawai mun dai halarce ku a duniya ne wala bulukun bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da abubuwa da alheri yau mu jarraba ku da shari gobe da alkhairi jarrabawa amma wa ilaina turja'una kowa yana nan yana kan hanya gare mu zai dawo duk wanda ya yana tafiya wallahi fasinja lahira ne fasinja lahira ne ko bai taɓa shi zashi tafiyar kila ka kusa kila da ɗan tazara kila ma yanzu ne ko ‘yan anjima kai da baka sani ba kana ba gauru yaka kawai shi sa kowane lokaci abin da ake so ya zama to mutum yana nutse yana tunanin koma washe zuwa ga Allah saboda shi yawan tunanin mutuwa yana ƙara mutum imani yana sa ka rage wa kanka nauyi da kake tarawa shine zunubi yana sa ka ƙara kusantar ayyukan alheri don ka samu kyaukyarwa kuma wajen ubangijinka ta shi yasa baiwa ce daga cikin baiwa da Allah yake bai bayan shi shi yasa ya gaya mana ya ba waɗannan bayan Allah na gari tunanin lahira suna tuna lahirarsu kowane lokaci za ka same su suna zikirar da tunanin makoma ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa innahum indana lalle su waɗannan annabawan a wajenmu lamin mustafina suna daga cikin wayanda muka zaba al-akhyar kuma zababu suna daga cikin wayanda Allah ya dauka a matsayin zababun sa mun ma Allah kaza ka samu cikin wanda ka zaba sai Allah ta'ala ya ce kun wazkur isma'ila wazkur isma'ila wal yas'a wa dhal kifl wa kullum min al-akhyar Ubangiji ta'ala ce wadhkur Isma'il ku tuna da annabin Allah Isma'il kaga hikimar Allah ko can da aka ce wadhkur ibadana Ibrahim ka tuna wa mutane labarin bayin mu daga cikin su akwai Ibrahim ko an zarabe shi ko ba zarabe shi ba an zarabe shi in ba kuma ce mun yi magana inda dan shi lokacin da ya kai lokacin da ya taimake shi da aiki aka ce ya yanka shi amma sai aka magana Ishaqa sai aka magana jikin shi Yakuba a nan aka tsaya yanzu sai aka zo kuma aka kawo ɗaya shi isma'ila nan da aka ce ya yanka aka jarrabe shi baban shi ya kira shi ya ce ya kai isma'ila inni a rafin marami ni an gwada mana a mawarki an ce yanka ka da haka fanzir ma za tara ka je ka yi tunani kana ismail ka ga ya kamata a yi ba wata wata sai ce me ya abati قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين sai wannan dan kawai yace ya baba ai maharkinku a matsayin ku na annabawa ai kamar umarni ne Allah ya baka kawai abinda nake so da kai Allah Allah ya ya umarne ka ne ka yanka ni saboda haka kawai fa almatumar zo ka zartar da abinda aka umarne ka akai na satajiduni insha Allah zaka same ni in Allah ya so ina mai yin hakuri a wajen ba da kaina a wajen lokacin da zaka yanka ni an ce lokacin da ya mai kauya zai yanka ɗanshi ɗanshi ya yarda a yanka ya je ya tambayi ma'aikaciya to ni an gada mana mafarki ɗan nan namu ko in yanka shi ka yi mi in yanka shi gaga yanzu in kece uban ce zai yanka ɗan daki a zaki an ta zo da sauƙi ki je a kashi fishiyatiri ko ka ce a zo a kashi gidan mahaukata ya samu matsala ya ce zai yanka ɗana ko zo ku ji abin duniya na ina zan sa kai rayu zai kashe mun muɗa ya kama shi a kai shi a mishi allurar barshi ko in kun bai saba ka ba sai ki turo mai takarda ta yan kare haƙƙin ɗan adam ko durwa da zamfa masu kare haƙƙin yara saboda zai yanka miki da amma su ce tunda Allah ne ya gwada ma haka ai shi kenan haka shine alheri ka je ka zartas ita ta yarda a yanka ɗan shi ya yarda yanka ɗan ɗan yarda a yanka shi lokacin da ya zo yankan shi aka ce ya ce baba ina da wasiya guda goma daga cikinsu shine in za ka yanka ni ka rufe huskata don ka tausayi na ya kama ka idan za ka yanka da ka ɗaure hannuwa na da igiya don kan je wajen halbe-halbe in ji maka ciwo idan za ka yanka ne ka karkatar da wuyan nawa ƙasa don kana je jini na ya ɓata maka riga idan diya ta zana masa a ƙashi hayyace kuma idan ka koma gida shi dattijo ne wanda in yi zo unguwa yara suna tarbar shi irin dattijo da wanda yake ɗan roƙo ɗan biskiti da ɗan halawa ka saka ake so dattijo a unguwa ko ka rika bai yara zigige wani ɗan dabino to duk yara suna zawa a bakan shi shiga gida tare da shi ya ce abinda nake so baba ka yi dubara da in ka zo za ka shiga gida kal abakai na su ganka don idan ka shiga tare da su gurin ma'aifiyata tana iya ganin su sai ta tuna da nisan tana maka hankali kada ka yi haka wani shawara yake bai uban ma a wajen yankan shi saboda yana da haƙuri to shine Allah ya ce a tuna mutane kissa shi wannan a takaice ne Allah ya ce wazkur ka ambata musu labarin Isma'il kuma mutum ne da aka same shi mai cika alƙawari واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا an ce ka tuna mutane labarin Isma'il innahu kana sadiqal wadi shi annabi ne mai cika alƙawari kuma rasulan manzo ne kuma annabi ne wai an ce wata rana ya fito za shi wani guri sai wani a kofar gidansa ya ce ina zaka Isma'il ya ce zan tafi guri kaza ya ce jira nan hutu mu tafi shi wannan da ya ce a jira shi da ya shiga gidan shi kawai sai ya zama shi hasai da ya kwana biyu bai hutu ba shi kuma yana jina shi ya ya ya kawai in kai da suka tafiyar gago kwana biyu ko gaje ce su mali barka kana da lafiya ya ce ba shekarar jiya na zo baka ce in ka ka huto mu tafi saboda sadiq alwaji ne ya daga cikin sufofin cika alƙawari kuma ya kare ya muru alahu bi salati wa zakka mutum ne mai tsayawa tsayin daka akan ya umarni matan shi da ƴaƴan shi akan su kula da sallah mutum ne wanda yake tsaye tsayin daka ya baiwa matar shi umarni da ƴaƴan shi in sau da dukiya su huta da zaka wannan ɗabi'ar ta haƙuri da cika alƙawari da umarnin iyali da ibada shi yasa wa kana inda rabbihi maradiya ya zama ya koma gurin ubangijin shi yana cikin waɗanda Allah ya yarda da su mu Allah ka yarda da mu yasta shi tana da yawa annabin Allah Isma'il alaihi salam Allah ya kara masa aminci Allah ya ce ambata mutane labarin shi a cikin alkur'ani wani yasa akwai kuma annabi yasa shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah wa zalkifil kuma ka tunawa mutane akwai labarin wani annabi daga cikin annaba shi kuma sunan shi zalkifil eh kaga wadannan sunan ba kusan ma babu su yanzu ko ka taba jin sunan mutum yasa sunan daga cikin annabawan Allah akwai zalkifil kuma duk da ana ɗan samun kaɗan gare daga gaunar guda an ɗantar ce ko zarkifin komi amma wa zarkifin ne Allah ya ce wa kullum dukkan waɗannan da aka zana Allah ya ce minal akhaya suna daga cikin zaɓaɓɓun da Allah ya zaɓa a cikin bayan shi Allah ya ƙara musu abinci sai Allah ya ce haza zikir haza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'a labarin da da Allah ya koro mana a baya na annabawa da irin jarabawa da aka musu da wanda an ambace su ma ba a ka jarabawar ba Allah ce haza zikir wannan galgadi ne wannan galgadi ne liman ya tazakkara ga wanda zai galgaru wannan wa'azi ne ga wanda zai wa'azantu irin harin da suka samu kansu da irin yadda suka yi da irin natijar da suka samu haza zikir Allah ya ce wannan gargadi ne liman ya tazakkara ga wanda zai wa'azantu da alkur'ani mai girma Allah ka sa alkur'ani ya zama mana wa'azi amma Allah ya ce wa innal lil muttaqina lalle ku sani yana ga duk waɗanda suka ji tsoron Allah a rayuwarsu la husnul ma'ab suna da kyakkyawar makoma ba sai annabawa kadai ba waɗanda suka ji tsoron Allah a cikin sha'anarsu na yau da kullum na rayuwa a cikin ibada a cikin mu'amala Allah ce la husnul ma'ab wallahi suna da kyakkyawar makoma Allah ka samu daga cikin masu tsoron ka sai Allah ya ce جنات عدن مفتحة لهم الأبواب su waɗannan masu tsoron Allah ya daga cikin kyaukyawar makoma da Allah ya tana damar shine jannatin aljanna Allah ka ba mu aljanna wallahi ni dai ina son shiga aljanna hada kuma eh to mu dage mu yi aiki domin bature ce mercy ba ta cika ajihu yawan amin bai kai mutum aljanna kaɗai sai an yi aiki wallahi sai an yi aiki mu tashi tukuru bai aiki yanzu muna cikin lokacin aiki wata ramadan me yawa ta saraka duk wanda ya san Allah ya hore mishi kullun ya rika yin saraka ko dan kunun in an ya dan cika wani karo a meka makauta wanda ba su da shi a washe asusu mata wallahi a nemi aljanna a wannan lokacin idan mutum ya bari har ramadan ya wuce bai yi aikin da Allah ya bai gafara ba malaika jibril ya mishi mummunan addu'a kun manzo Allah ya ce amin eh ya tabbata a cikin hadisin da manzo Allah ya hau munbari aka ya ce amin ya taka matakala biyu ya ce amin ta uku ya ce amin daga ba sa bai suka ce mun ji kai amin su uku ya rasul ya ce ai malaika jibril ne ya zo mun ya ce ragi ba anfin kaman ka ce tir da Allah wadai da mutumin da ramadan ya shigo bai yi aikin da Allah ya gafarta mishi ba manzo Allah shi kuma ya ce annabi ya ce amin Allah ya turmuza hancin mutumin da koyi la'ancin mutumin da ya ji an ambaci manzan Allah bai manzan Allah salati ba annabi ya ce amin Allah ya la'anci ko ya turmuza hancin ko ya tabar da mutumin da ya zauna da uwaye shi bai kyautata musu ba bai yi aikin alheri da har Allah ta'ala ya ji kanshi ya gafarta musu dalilin biyayyar uwaye shi ma nan annabi ya ce amin saboda haka gaskiya mu rika taimakon al'umma mu taimaki addinin Allah ya daga cikin ɗabi'ar manzan Allah abin da yafi yawaita ba a wannan watan yin sadaka da kyauta yin sadaka da kyauta saboda haka ya kamata a nemi aljanna dan Allah ya ce jannatu adadin aljanna ce gidan zama ka san da yadda ka kera gida a duniya ba gidan zama bane wallahi sai kai gida mai kyau wanda zai shekara 100 kila baka wuce kwana 100 a duniya ba sai kai gidan da za a karba haya shi shekara 70 kila kai baka da kwana 70 a duniya kaga so a su karbi kudin haya kenan ba kai ba wanda za su je su fanta ma balle ɗaya yanzu wallahi ki dage kawa kanki wata hajiya ta rasu ta bar kuɗi mai yawa ta bar kuɗi mai yawa yanzu wani da yake aminci da ita sai ya kira ɗan ya ce to za abin da ya kamata kaga mahaifiyar nan taka dai ta rasu wannan kuɗin nata ko cin daɗi ba ta yi ka ba da ɗan wani abu a yi mata saraka ko a raka mata addu'a ko ta samu a gaban Allah daga ran nan ɗan ya fara kushi da wannan dattijo bai ƙara gaida shi ba saboda ya ce mata saboda ya ce mata kai wani mutuwa bayi aka zo aka zana bashin da ake bin shi ɗiyar shi suka ce su wallahi ba za a biya musu da kudinsu ba kana taɓa musu kudinsu aka ce a bashin yau babanku ya ce suka ce a ba ya san ana bashi bashin me yasa bai biya ba da rashi me yasa ya ƙi biya ka muku aje mana kudin mu karfa taɓa mana kawai bashi ba ba su yarda a raba a biya bashin uban ba wai kudinsu ne kala ɓata musu ta gani to da ka kawa kanka kawa kanka kada ka yi tsammanin wani yanki mutu za a miki fidda'u wallahi ki hankali wannan fidda'un biki ne kawai suke yi wallahi biki ne ba wani fidda'u da za a maka wallahi a fasoka wajen Allah kai dai karka shiga hannun Allah kuma iko kai tun da ranki ki nemi kariya da Allah kai ya damke ki wallahi ki damke ki akwai matsala wata fidda'u ba ta hudo ki eh ki nema da kanki wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah abinda mutum zai dage a rayuwa yayi da alkhairi shi kadai ne tabbacin abin da zai samu a wajen Allah amma in kin mutu wallahi duk abin da za a yi zero ne dan kaya ne na magada kawai kaya ne na magada ba daki bane kawai hisabi zai za a mutu shi sa tarawa ba shine hankali ba abin da ka ɗauka ka bayar ka taimaka shi ne naka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ya sanya aka yanka dabba a gidan tunkiya guda na na Aisha ita aka wakilta akan rabo aka ce tarabawa masu karamin kari da makwabta ta dauki wannan tace akai gidan wance ta dauki wannan kafa tace akai gidan wance hakar kari akai gidan wance wannan wuya he da aka raba saura kafa daya manzo Allah ya ce me ya saura tace ya rasulullah ba abin da ya rage yanzu sai wannan kafar annabi ya ce ba abin da muka rasa he wannan kafar abin da ta bada kin shine nasu wannan da ta rage za a ci shine wanda yake asara to da kowa ya gina wa kanshi lahira kowa ya nema ma kanshi kyaukyawar makoma ka nema kanka kyaukyawar rayuwa a cikin kabari dan nan duniya idan kana da wani dan uwa yana da jin daɗi sai ya taimake ka lahira ba haka bane dan ka ma baya taimakon ka wallahi dan dan ki na cikin ki gudun ki zai yi ganki ranar tashin alkiyama haka Allah ya faɗa balle miji balle uwa ko uba rana ce wanda dan uwanka na kusa ma idan ya ganka gudun keke to yawma yafirul mar'u min akhihi ubangiji ta Allah ce yawma wani wuni ne wanda ya firul mar'u dan uwa za ga yana gudun min akhihi saboda ga dan uwan shi yake ce uwa ɗaya uba uba ɗaya ko kanwaki kaninki ne uwa ɗaya ko uba ɗaya in ya ganki wallahi gudun keke wai tsoro yake kake zo ki kina buƙatar ƙari na lada saboda shi ma ƙari yake so wa ummihi wa abi ubangiji ta Allah yace ummihi mahaifiyar mutum da tafi kowa san shi a duniya in ya shiga cikin matsala ba ta barci na daga cikin baiwa da Allah ya tsakanin ɗa da ma'aikiya idan ta san ɗanta na cikin matsala ba ta barci kai wata uwar wallahi idan kana zuwa kasuwa ma in ta san sai ka biyo gidanta nan da baka zo ba ta barci gani take ka shiga cikin matsala ai shi ne aka samu wani waya je kasuwa abin da zai saka uwar shi kullum ya saba yin zai gida sai ya biya gurin uwar sai ce ka mama akwai son rogo sai dai sai mata rogo zai biyo mata da shi da ya wuta kuma sai ga mai roti sai ce to bari ya sa madam kaza ya sa mata ya sa mata shi kaza ya sa uwa shi rogo an kusa rogo ko dan Allah ya yaran shi a bai yaran shi ba gaskiya bai yaran shi ba to duk da haka lokacin da ya biyo gidan uwar dare yayi da ya sallama ya ce mamma ko ayi barci ta ce idan zan yi barci dan nan kai da kake biyowa ba duka biyo ba idan zan yi barci dan Allah wani magana akwai daɗi ko babu kaga ya kamata yana da hankali ya masanya ko tunda ta ce ina za ta yi barci ma tunda ya saba shigowa bai shigo ba da ya kamata ya bata kazan yanzu kawai shi kenan sai ce wai gani ne kina son rogo yasa na zo miki ga rogo ta ce masha Allah har da rogo kai Allah ya maka albarka dan nan Allah ya maka Allah ya buɗa maka sai ta mishi adda kuma gaban shi ta ɗauki rogon ta ci dan ya ji daɗi wayo Allah kan ji ala ya ko bari ku ji abin zama da shi da ta gidan da shi kuma wai saboda ya wuce yarkin da yake zauwa ita wannan ai bata yi barci ba ko ta ce ina ta yi ita kuma wata daga yarkin ta ya kawai ta ta sa kuba ta kowar gida kuba ta ta daki kawai ta zai kwancin ta a gado ya zo ya kashi kofar gida ya buge kofar gida da yalka zashi a hannu ta ki bude bata ma bude daki bala ta bude gida kai da takaice ne ya ba a bude gidan da ya tsallaka ta katanga da yar kazish ya zo kuma hala ya fara bugon kyauran daki yake bugo ta kalma ta yi dogon tsokin ta hoto ta bude mishi dakin irin wanda barci ya dama ko kuma yana cikin damuwa ka sai na bude ma dakin me zai tsayawa zai ta kuma hala ta fada akan matalata kawai ta baje ya shigo ce wai lafiya ko barci na yi taɓa gida ta ce haba ka diba mantarkin kama di ba ka gani a kogon ka ƙarfi na wayarsu ka ga fara mace uku ba ko can ya ce uwashi ba a yi barci ba ta mai da mace da amsa bai kyau ta ce ina da yi barci ɗan nan kai da ka saba zauwa nan kuma ka ga sakamakon da ya samu da yalka zai shi a hannu ce ka diba a kogon ka gani ƙarfi na wayarsu ka zo kana buga mana gida ni wallahi ka sa kai na mana ciwo ni wallahi irin wannan abin da ka mutum ya kwanta barci ka tashe shi wallahi ni kana sa cikin program wala ke na yana ciwo ma ne kasa cikin matsala ya yi sake da 'yar kaza shi ya ce da daga kina son kaza har na biya can gudun gudun samun kaza ta ce aje ta waje shi wallahi ya kuma su yin wannan akwai su amma shi dama kan shigo sai zama ka shiga inda ya kamata ya abin girki ya ƙi kuma ya zo ba a karba ba Allah ya kyauta Allah ya kyauta shi yasa wannan shine zalunci ka dora abu inda bai dace ba sakamakon zalunci shine nadama uwa ta sha wahala baiwa Allah ta ayi kayanta haka ba kullum tana addu'o'in alkhairi da fatan ga wata kawai wanda rana kai tsaye amma karibu da take mishi bala'i Allah ta'ala ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu to Allah ya ce waɗanda suke masu tsoron Allah lahutuna mu'abu suna da kyakkyawar makoma jannati adadin aljanna ce gidan zama Allah ya ce mufattahatin lahumul abwabu wanda an buɗe musu kohohinta ita wuta ita wuta lokacin da za a tura yan wuta zuwa cikin jahannama za su tarlata ne a buɗe a rihe subhana za su tarlata a rihe saboda idan aka bude wutar wannan zahin ya bige su shi ma wata azaba ce daban wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين domin Allah ce wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumiran a lokacin za a tattaro kafirai a kora su zuwa wata jahannama tawaga tawaga garke garke irin masu irin wancan aikin da irin masu irin wancan aikin kan san aikin zuwa wata kala kala ne ko to haka su ma mutane za ta gansu garke garke tawaga tawaga kowanne da irin uniform din da ke jikin shi na wuta kamar irin aikin su daya hatta idza jawuha lokacin da suka je kofar wutar a lokacin da za a bude musu ita da an bude zafin wuta ya bige su wa qala hum kazanatuha sai wanda ke tsaron jahannama ya ce musu ka wayya akai ko samu kanku a nan gurin alam ya ci ku rusulun minku a cikinku ba taɓa aika muku wani yayi wa'azi ba bai ce muku wannan gurin ba kyau ba wala da kansa za su hansu ce ƙaru bala tabbas wallahi amina wa'azi ƙaru bala kamar yadda suke su tulmur abin nan tabaraka kan ja a ranar jin masu wa'azi sun zo duk wani abin mara kyau an ce mana ba kyau fa ka zamana wa kulna muka kayyata muka ce ka kurabu da su wani an kabiya su ko ruwa kasha ma nazar min shay Allah bai saukar da wani haram da halal ba kawai mutum daga kano sai ka dora ko to wannan shine zai ja musu wannan matsala Allah ya kiyaye kaga amma sai Allah ya ka magana su yan aljanna idan aka aika su zuwa aljanna wasiqal ladina taqaw ila wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalid ubangiji ta lace wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara a lokacin da za a raka yan aljanna masu tsoron Allah zuwa aljanna su ma tawaga tawaga wayancan masu yawan sallah ne wayancan masu yawan azumi ne wayancan masu yawan karatun alkur'ani ne wayancan su haƙuri ne gare su masu yawan haƙuri ne wayancan wanda aka jaraba da masiba ne su ma dai tawaga tawaga ga sunan amma su rakiya ce za a musu ba korawa ba su irin wayancan yan wuta za a musu rakiya ce irin ta kora dabbobin zuwa mayanka ka san zai kora dabba zuwa mayanka ai bai tausaya mata ko dama ya san mintuna kaɗan suka rage mata kawai ana bugatta ana kwabata ana daka mata tsawa ne su kuma wanda za a raka su irin yadda ake raka sarakuna in sun tashi daga fada zuwa cikin gida ka je ga yadda ake raka sarki in ya tashi ana sun kuye mazgaye wai kofa wai kofar ma ita ce ake magana ba sarkin ba kofa ta gyara sarki zai wuce saboda girmamawa za a raka su sai sun je kofar aljanna su tarda wa futiyar daman abu da take wabuta na dama an bude kofofin guda takwas gaba daya ta Allah ka samu shiga aljanna aljanna kofofin ta guda takwas ne kuma kowace akwai irin nau'in aikin zai saka shiga amma ko kun sani manzo Allah yana bayani akan kofar aljanna iri iri sai sai na Abu Bakar daga hannu ce ya Rasulullah wai akwai mutumin da za a kira shi shiga aljanna ta kowace kofa yace kware kwa kai kira daga cikin su shi sai na Abu Bakar ya yi rijista a kowace kofar aljanna akwai sunan shi a manne sai ya zaba aiki yayi aiki yayi aiki yayi wallahi sai da abubakar yayi aiki a cikin wannan al'umma manzo Allah har zai rasu sai da yasa aka aza mishi kujera ya zanna yace mutane su zo a cikin masallaci yace babu wani wanda muka zauna da shi illa in ya mana alheri ma mun biya shi amma banda Abubakar yace shi sai dai Allah ya biya shi ya taimaki addinin Allah da dukiyar shi da shawarar shi ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai kofofi wanda aka yi su wanda ba na ka'ida ba a masallacin in gidanka na wajen ne sai ka sara kofa ka rika shigo masallaci tana in gidanki na wajen ne sai ki kofa daga can sai manzo Allah ce duk wadansu kofofi wanda ba na asali ba kowa ya toshe su amma banda kofar Abubakar radiyallahu anhu saboda manzo Allah ya nuna matsayin shi ga al'umma Allah ta'ala ya kara musu aminci Allah ya kara musu yarda to haka yan aljanna za su je a raka su har sai lokacin da suka zo kofar aljanna wa qala lahu kazanatuha mala'ikun da ke tsaron aljanna su ce musu salamun alaikum ka amma wallahi kun jira da kun more salamun alaikum dubutum amincin Allah ya tabbata a gare ku wallahi kun ci nasara fadkhuluha khalidun ku shiga aljanna kuna masu dawama in an shiga ba a huta Allah ya kai mu aljanna Allah ya sa mu samu aljanna da rahmashi shi yasa Allah madaukakin sarki yace a lokacin da ƴan aljanna suka je za su tada aljanna gidan zama ce ba fita ake ba amma duniya ba gidan zama bace kowa ya san duniya ba gidan zama bace wallahi duk yanda ka tara duniya kin tara kayan daki kin abubuwa kin kawata su gidan ga wancan wai dan ki tsere sa'a ko wallahi wata rana za a cire gangan jikinki kadai a kai ki aje ki a marku daga nan il a tabbar da ke jikinki ma in akwai za a shiro ta a mai farin zawati kawai za a samu kike kadai sai ke sai shi kadai da rabanki shi kadai ne shi kadai ne shi kadai ne haka za a cire mutum daga kowane irin gidan shi ko mun kyan gidan ko mun kawar shi kawai shi kenan za a cire shi a tsaye da shi kowa ba wanda ya sai hara ran nan gidan naka ne ya zama ba naka ba ba mai gurin ajiye ka a ciki da haka bai kun ki gyara ɗakin ki ba ki gyara kabarin ki ba wallahi ki shiga cikin hankalinki wallahi ina gaya miki yi kokari kabarin da ki gyara shi gyaran ɗaki kadai baya yi eh a gyara daki amma wallahi a gyara kabari kabari yana gyaruwa ne da ayyuka na gari da kyawawan ayyuka a inda daki sai kin kashe kuɗi zaki gyara shi da haka Allah ya ce ɗan aljanna za a ajiye su aljanna gidan zama kuma fatahatin lahumul abwab an buɗe musu ƙohohin a lokacin da za su zo Allah sabar daga cikin su sai Allah ya ce muttaki na fiha muttaki na fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab yan aljanna za ka same su mutaki na fiya sun kishin gida a gidan aljanna saboda kwancin jin daɗin kwancin ringeshe da kaga mutum ya yi ringeshe ringeshe ake shago to kwanci ne wanda yana cikin jin daɗi kenan in baka da lafiya baka iya shi in damuwa ta maka yawa baka iya shi da kaga mutum ya ringeshe to kwanci ne irin na yan aljanna za ka su mutaki na fiya sun kishin gida a cikin aljanna ya da'u na fiya kuma suna kiran a cikin aljanna bai kulle fakihatin duk abin marmari wanda suke so duk abin da yake bukata na jin daɗi a cikin aljanna kawai za ki bukace shi ne kuma a kamiki kuma Allah ya ce kasiratun mai yawa ne don duk duniya abin jin daɗi sai ga ɗan kaɗan ne abin daɗi taɓawa ko in ji malam bahaushe to alahira Allah ce kasiratan abin marmari abin jin daɗi da yawa ne ba ɗan taɓawa ba ne ba wa shara kuma akwai abin sha ka Allah kai mu aljanna Allah ya samu sabu aljanna sai Allah ya ce wa inda hum wa indahum qasiratut tarfi atrab هذا ما توعدون ليوم الحساب Allah yana magana ‘yan aljanna sai a ce wa inda hun su ‘yan aljanna suna da kasuratun tarfi mazajen da Allah maɗaukakin sarki zai kai aljanna suna da mata waɗanda suke kasuratun tarfi masu kame ganinsu mana ba sa kallon wani ma balle su kula shi wana daga cikin kamalar bace zamanto ba ta kula wani namiji wanda ba na ta ba sannan aturab kuma tsarar juna suke ma'ana shekarunsu ɗaya tsawonsu ɗaya kwanakinsu ɗaya za ka same su dai aturab wato suna tsarar juna daidai da daidai suke ba wata wanda ta wata balle ta mata gori kin sa ran duniya an miki jiki sai ki ga wata an yi taki ce taki yar karba ta rika taki diba ki ga ta tsumbulbura ko in kuma ki aka yi ki daidai da idan aka doguwa sai ki rika ba a tsawa ai hankali wasu ka ra'ayi da kike mata ko a to a can gurin a tarabu ne kowace tsarin yalwotun ba wanda ta fi wata barantana haki jikina da na kaso a kan yalwarki sai Allah ta'ala ce haza ma tu aduna na'am هذا ما توعدون ليوم ubangiji ta ce الحساب haza ma tu aduna wannan shine abin da aka tada dawa yan aljanna li yawmil hisab saboda ranar hisabi ita ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce inna haza إن هذا لرزقنا ما له من yan نفاد aljanna da kansu za su kalli irin abin da Allah ya tana da musu dan aljanna komi akwai komi komi akwai wallahi komi akwai wai wani yaro ne ana wazi akan aljanna sai daga gano ce malam ina da tambaya ce me tambaya kai ce wai aljanna akwai buri malam ya shiru sai ya ce mishi eh kware ko sai ya tashi ya girgiza ya ji dadi ya yi dariya ya sha abin da yake birge shi ne kawai ya ga biri to an sha aljanna akwai komai sai ce wa aljanna akwai biri wa fiha ma tattahir anfusu a cikin aljanna akwai abin da duk zuciyarka take sha'awar ka gani in na gani ne akwai shi aljanna abin da kake so ka ci in na ci ne zuciyarka tana sha'awa akwai shi aljanna abin da kake so ka sha a cikin aljanna akwai shi komi wa fiha ma tattahir anfusu a aljanna akwai duk abin da rayuwa ka take so wata lazzul ayun kuma akwai abin da ido yake kallo ya ji daɗi kawai ka san ko a nan duniya idan mutum ya riga ya yi kuɗi sai ga a cikin ɗakunan shi ya kai wasu abubuwa masu tsada kuma wannan abin ba a ci ba a sha ba a aiki da su kawai don a gansu ne a ji daɗi ko ba haka ba ko ga mutum ya sayo wata kwaba kwaba wani bitir wanda cikin shi akwai wani kihi yana yawo wani ruwa yana kaga wannan da ba wani abu za a yi da shi ba ko kuma da tsada za a sayo kawai saboda me wata nazzul a ayun ido ya gani ya ji daɗi shi sa Allah ya ce akwai matar ta yi shi a fus duk abin da ranka yake so na ci ko na sha akwai wa talazzul a ayun kuma akwai abin da in ka kalle shi ne kawai zaka ji daɗi shi dan adam Allah ya mishi sha'awa ba ci da sha ba kadai akwai abin da kawai yana so ya kalli wani abin da zai burge shi shi yasa Allah ya ce a cikin aljanna akwai wa fiya ma la ayn rat akwai abin da idan ka bai taba gani ba duk abin da ka taba gani wajen kyau da daɗi to aljanna sai ka ga wanda baka taba ganin shi ba wala uzunin sami'at in ka taba jin labarin kayan daɗi ko abin da zai burge ka a cikin labari to aljanna akwai wani abin da kunnanka bai taba jin irin labarin shi ba kawai sai ka je ka ganshi wala qadar ala qalbil bashar duk yadda kake tunanin ka tuna abu mai daɗi a cikin tunaninka da ɗan adam to aljanna akwai abin da tunaninka ba zai iya kai ka tuno shi ba sai in ka je dan Allah wa in muka tsaya aka ba mu labari mun yi asara ko mu yi wa ayi asara ba duk wani abin da Allah ya faɗi zaman to aljanna kai kai labarin da kaji ai wallahi ba karamin asara bace to mu dage mu shiga aljanna Allah ya kai mu aljanna ashe kowa yana so ko to amma mu yi aiki a sai mu yi aiki wallahi a sai an yi aiki amin din nan kadai ba ta yi wallahi kowa ya tashi tukuru ya nemi aljanna yasa ya za su inna haza wannan abubuwan duka la razukuna arziki ne wanda Allah ya mallaka mana na dindindin malahu min nafad kun ba shi da makara arzikin aljanna baya karewa amma arzikin duniya wa karewa zai yi ko kai ka kare ka bar shi Allah sa mu cika da imani subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh